الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا yau alhamis tara ga watan jimadar ula hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da uku ga watan sha ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fijin malikiya a littafin muktasar khalil muna babi na ainihin tafwidi ko fawwadawa mace al'amarin aurenta in ma taukilan au takhiran au tamlikan in ma ya wakilta ta ko kuma ya mallaka mata igiyar aure ko ya ba ta zaɓin zama da shi ko rabuwa to a wannan muke maganganun muka ce in ba manta ba a karatun baya muka ce idan miji ya sanya ainihin matarsa ya ba ta zaɓi idan ta zaɓi ainihin shika ɗaya to zai zamo babu shikan dama wajen ba da zaɓi shika uku ne ko babu amma idan tamliki ne ya mallaka mata to mallakawa in ma ta zaɓi sama da shika ɗaya ta saki kanta da sama da shika ɗaya zai iya mata inkari wajen tamliki wajen taukili kuma muka ce wakilci ne yana da damar ma ya tuɓe ta to shine muke magana akan cewa kama iza kanat ga'ibatan wa balagaha muna magana akan idan ya bata zabi ko ya mallaka mata igiyan aurenta to daga lokacin zuwa kafin su rabu a wani kaulin a wani kaulin kuma matukar inje ba alkali ya zo ya tsayar da ita ya ce ta yanke hukuncin abu daya ko kuma ta makkana wa mijinta kanta ba to tana nan akan wannan ainihin hakkinta na wannan tamliki ko takhiri da ya bata to shine muka ce kama iza kanar ga'ibatan wa balagaha kaman yadda a ce bata nan mijin ya bata wannan zaɓin ko ya bata wannan tamlikin wa balagaha sai labari ya isa gare ta misali miji ne ya ce ni fa na ba wa matata zaɓi ko ta zaɓi zama da ni ko ta zaɓi rabuwa lokacin matar ba ta nan ko kuma yake ni na mallaka wa matata igiyan aurenta lokacin ba ta nan to yanzu duk lokacin da labari ya je gare ta tana jin wannan labarin to tana kan wannan ainihin tsarin na cewa in zaɓi ne za ta iya zaɓen kanta da shika uku in mallakawa ne za ta iya sakan kanta ba za a ce wai tun da dai ba ta nan ya faɗa kuma an ɗau lokaci shi kenan hakinta ya faɗi ba wa in ayyana amran idan kuma ya ayyana wani al'amari, misali, ya ce daga yanzu zuwa lokaci kaza na baki zaɓin ko ki zaɓi zama da ni ko ki zaɓi rabuwa, ko kuma ya ce daga nan ɗin nan kafin mu bar nan, ya ayyana da zamani ko ya ayyana da guri, to shi kenan ta ayyana wannan abin da ya ayyana ɗin ya ayyana. Ma'ana daga yanzu zuwa lokacin bata zaɓi kanta ba shi kenan hakinta ya rushe. ko kuma da yace kan mu bar gunnan in ta yadda aka bar gurin shikenan hakin ta ya rushe tunda ya ainihin ta'allaka shi da guri ko kuma da zamani wa in qalat idan kuma miji da ya ce wa matarsa ki zabi zama da mijinki ko ki zabi rabuwa sai ta ce iktartu nafsi wa zawji kagan ta ce iktartu nafsi shika uku iktartu zawji babu shika sai ta faɗi biyan iktartu nafsi wa zawji aw bil aksi ko ta aksi ittartu zawji wa nafsi to yanzu ya zan fal hukmu lil mutaqaddim yanzu hukunci na magabaci ne in ta ce ittartu nafsi ba ruwan mu da wa zawji shika uku kawai in ta ce ittartu zawji ba ruwan mu da wa nafsi kawai ya zama babu shika mun gani wa huma shi tamliki da takhiri fit tanjizi cikin gaggautarwa litaliki ma bi munajjazin ga rataya su ga abu magaggauci wa gairihi da wani magaggauci to wannan kaddalaki kamar na shika ne to a gurin ai ya turke wannan karatun in baka fahimci karatun baya ba ba yadda za a yi ka fahimce shi tunda tashbihi yayi a babin shika mun ce duk mutumin da ya ta'aliƙin shikan matarsa akwai yanayin ta'aliƙin da zamu ce ba za mu jira abin da ya allaka ba yanzu yanzu za a sallame ta ai mun faɗi haka akwai wanda kuma yana faɗa za mu ce wannan talikin da shi da babu duk ɗaya akwai wanda kuma in ya faɗa za mu ce mu jira faruwan abin ko to wajen ainihin tamliki da takri yace shi ma duk ɗaya ne da wannan ba za mu ɓata lokaci ba wanda yake so ya fahimci wannan ya je muraja a can kai muraja ka gane wancan to ka gane wannan mun gane wa gairihi da wani munajjis ɗin kenan misali zan muku misali guda ɗaya misali mutum ya ce wance na'am, diran da hannun nan na ya taɓa sama kin saku, ya yi ta'aliƙin shi kan matar shi da taɓa sama, ta ga bi mustaqbalin mumtan in kenan ko, to yanzu ya wannan shi kan, za mu sake ta yanzu ko za mu jira ya taɓa saman ko ya za mu yi, eh, babu shika, ya ce, to shi ma nan, wance ya diran da na taɓa sama, to na mallaka miki al'amarin aurenki, ko na baki zaɓi, to shi ma babu. mun gane shine gairi yace wance idan watan ramadana ya kama kin saku ya zami ta saku tun yanzu haka ne yace in watan ramadana ya kama na mallaka miki lamarin aurenki a hannunki ko kuma na baki zabi tun yanzu wannan zabin zai tabbata mun gane wance dillan da zaidu ya dawo daga tafiya kin saku ya za yi za a jira zuwan zaidu to shi ma wannan haka Dirran da Zaidi ya zo na mallaka miki igiyan aurenki ko na baki zabi to yanzu zamu saurari zuwan Zaidu shine ma'anan wahuma fitan jizi litaliqihi ma bi munajjazin wa ghairihi kadalaki mun gane wannan walau allaqauma bimajibihi shaharan haka ne faqadima wa lam ta'lam wa tazawwajat fakal waliyaini to fa idan mutum ya rataya shikan matar shi da fakkuwan shi wata guda yana yawan tafiye-tafiye ne in ya tafiye ce kwana uku sai ya je wata uku ma wata hudu yau ziya sai ta rike jaka ta ce ba inda za ka in ba ka so na ka so wake mun sai ce to yanzu abin da za mu yi wannan tafiyar da zan yi in har na kai wata guda ban dawo gari ba kawai na mallaka miki lamarinki ta ce haka ne ga shaidu Malam Ibrahim ku shaida waye ku shaida suka shaida aka tabbatar aka rubuta sai ya tafi kaga ya rate ainihin takhirin ko tamliki din ga ainihin in ya fakota guda bai dawo ba to yau matsalan da aka samu faqadima sai ya dawo garin amma walamta alam bata san ya zo ba gari ne kamar Maidugurin nan tana mu na gareji ne shi kuma Maiduguri yace in bai dawo ba kuma ya zo gomari ya ɗan yi harkokin shi ya bar garin a tsakiyar watan gabatar labarin ya zo. To, har wata ya ƙare, ta tara ainihin ta zo wajen shaidu, aka je wajen hukuma ta tabbatar mijinta ga abin da yake ga shaidu, kuma yau wata gudan nan bai dawo ba ko a ɓoye ko a sarari, aka rantsar da ita bai dawo bai dawo ba ya ta ce na saki kaina. Shi kenan ki je ki idda ta je ta gama idda, ta je ta yi aure, bayan ta yi aure sai mijin ya ji labarin ta aure maza sai ya zo ko woya ya mata ta ta aure ta ce ba kai ka ce in baka zo bota yake to ai na dawo ga su alkali ga malam duk sun san lokacin da na dawo ga yana aka tabbatar da ya dawon to ita kuma gashi ta yi aure yanzu shikenan fa kal waliyai kamar wacce ta ba waliyai biyu daman sa aurar da ita ne kaga idan wannan ya aurar da ita wannan ya aurar da ita na biyun nan idan bai san da cewa na farkon nan an yi aure ba sai na biyu kwanan aure da ita shikenan fatat bidukuli yanzu wannan shi ma hukuncin ko kuma wannan ainihin abin nan din tsarin fatat bidukuli ne yanzu mijin nan da ta aura yayi kwanan aure ko ya ji daɗi da ita eh sai mu ce to sai kai hakuri da ka dawo din ka zo ka gaya mata duk da dai ka ce in baka dawo gari ba tun da bata sani ba ta yi wannan abubuwan shikenan ta yi fauci amma idan mijin da ta aura din kawai auren aka ɗaura dry marriage bata tare ba bai san ta ya mace ba to yanzu za ta dawo gidan mijinta na farko wancan sai a miyar masa da kuɗin shi a bashi hakuri cewa an yi aure kan aure kuma ku kula yake walamta alamfa bata san da zuwan mijin ba amma in ta san ta ji labarin ya zo garin ya tafi to ko ta yi auren nan ko ta haifi 'ya'ya aure kan aure ne za a mai da ita gidan mijinta na farko mun gane wannan wa bi hudurihi wa lam ta'lam fa hiya ala khiyariha wa bi hudurihi idan kuma ya rataye ainihin tamlikin ko takhirin bi hudurihi da halartowan shi misali ko ba shi ba ko wani ya ce dirran da wane ya zo garin nan to na mallaka miki lamarin aurenki ko na baki zaɓin zama da ni ko rabuwa sai shi wannan wanda aka dataya da hudur din nashi sai ya zo walamta alam bata san ya zo garin ba to yanzu anan duk lokacin da ta ji an ce ya zo fa yi alaki yariya tana nan akan zaɓinta kasancewan ya zo bata sani ba an ɗauki lokaci wannan ɗaukar lokacin bai rusa mata hakinta ba daga ran da ta ji an ce ya zo tana jin wannan shi kenan alaki yariya wato biratan jizu qabla bulugiha sannan ana lura da zartarwa na wacce aka ba wa ainihin tamliki ko takhiri qabla bulugiha kafin balaganta mana duk wacce aka ba wa mallakan igiyan aurenta ko wacce aka ba ta zaɓi ba sharaɗin balaga ko da yarinya ƙarama ce bata balaga ba mijinta ya ce wancan na amki zaɓi zaɓi ne ki zaɓi zama da ni ko rabuwa sai ta ce na zaɓi rabuwa shi kenan ya tabbata haka na mallaka miki igiyan aurenki ta ce na saki kaina shi kenan wannan shi kan ya tabbata ba ruwanmu da cewa bata balaga ba sai dai inda ainihin kaulani yake wahal shin in mayyazat idan ta zama mumayyiza ne kawai ma'ana yarinya karma ce amma tana da hankali wannan kasancewan tana da hankali za ta iya mayyaza abubuwa wannan shine sharadi kadai au ko kuma a'a mata tuba sai ko duk lokacin da ta kai matsayin da za a iya takanta sannan za ta iya wannan hukuncin shine kaulani aka yi kauli biyu kauli na farko sun ba da sharadi ɗaya ne kawai ko da ba ta kai matsayin da za a iya takanta ba in dai mumayyiza ce kuma ta yanke hukunci hukunci ya tabbata kauli na biyu kuma yace a'a ko da mumayyiza ce sai ta kai matsayin da za a iya takanta kawai dai balagan ne bata yi ba ta zartar da hukunci sannan za a bi wannan abin da ta zartar din to shine kaulanin amma balaga din kam wannan duka ittifakan ba sharadi bane sai ta balaga aw kana ga'iban haka ne walau tafwidu li ghairiha yanzu wannan tafwidi din dama ya tafwidi mun ce imma tawkilan wa imma tamlikan wa imma takhiran ko to wannan tafwidi din yana iya fawwada shi da gairi ha ga waninta ba wai sai ita zai ce na mallaka miki giyan aurenki ko na baki zabin zama da ni ko rabuwa ko na wakilta ki akan aurenki ba zai iya sa wani ma ya ce malam eh na baka zabin ka zabi zama na da mata na ko kuma rabuwa ko kuma na mallaka ma igiyan aure na in ka ga dama ka saka ko kuma yace na wakilta ka akan aure na wannan abu hukun yana da daman ya gaya wa wani ma kuma wannan wanda ya gaya wa din duk abin da ya hukunta kamar yadda matar ta hukunta yayi shi ma haka ne wa hal shin lahu azlu wakilihi yana da daman ya tuɓe wakilin da ya fawwadawa ko ba shi da dama shine kaulani akai kauli biyu amma anan ba fa wakilu zauji ake nufi ba wakilu tafwidi ake nufi wakilu zauji kan duk lokacin da ka wakilta mutum a matsayin ka na kai ka wakilta shi in ka baka ce ka tuke shi ya tubo ko ita din ne ma ka wakilta ta ta tubo amma anan wakilin tafwidin ake magana ka wakilta shi akan ya tsaya a matsayin ka wajen fawwada wa matarka lamarin aurenta mun gane ka wakilta shi akan ya fawwada wa matarka lamarin aurenta ya zama wakilinka wajen tamliki ko wajen takhiri ko wajen taukili din ka ba shine wakilin ba shi ka wakilta shi ya tsaya a matsayin ka ne to yanzu kaga anan in ka lura hakkin matar ya shiga yi to tunda hakkin ta ya shiga kana da daman ka zo ka ce ka tuɗe shi ko kuma tunda ka wakilta shi kaman ka ba ta ainihin wannan takhiri ko tamlikin ne baka da daman tuɓe shi dole ne ya zo ya zartar da abin da ka gaya mar shine aka yi kaulani wasu malamai suka ce tun da dai an tafi da abin da sunan wakilci kai kuma kai ko wakilta shi kana da damar tuke shi wasu suka ce a'a ai akwai tamliki akwai takhiri a ciki wanda kuma duk lokacin da ka ba wa mace ba ka da daman tuɓe ta sai idan ta zartar da hukunci ko an yi tauƙifin ta saboda haka shi ma wannan wakilin ba ka da daman tuɓe shi tunda hakkin ta ya shiga walahun nazar to duk mutumin da fa mutum ya bashi tafwidi na lamarin auren shi in ma takhiri wa in ma tamliki to walahun nazar ai lahu din ne yana nufin alaihi ne ya wajaba a kan shi ya tsaya yayi nazari ya duba menene maslaha ba kawai dan ya ce wani eh ni fa gaskiya zama na da hajiyan nan ni abin na rasa gane kan shi dan Allah yanzu ka zo ka mana hukunci eh ni duk abin da ka hukunta na yadda to yanzu kai kuma ba san zuciya dole ka tsaya kai nazari ka duba ka ga menene maslaha in rabuwan ne maslaha ka tabbatar in a'a auren ya tabbata ne maslaha ka tabbatar banda ainihin kofe ko dama kana jin haushin hajiyan ko wani dalili yasa kawai ka je kai san zuciya bai halatta ba wajibi ne ka tsaya kai nazari kafin ka zartar walau nazar ko wasara kahiya to shi wannan wakilin da muka ce yana iya wakilta wani bare ba to yanzu wannan baren da ya wakilta sara zai zamo kahiya kamar ita matar kaga shi ma wannan sai ka bi karatun baya zaka fahimci wannan a baya mun ce idan mutum ya wakilta matar shi a lamarin aurenta yaya kafin ta yi hukunci yana da dama ya tuɓe ta amma idan tamliki ne fa ko takiri sai mu ce in tamliki ne tana da daman ta saki kanta da shika ɗaya in ta ƙara a kan shika ɗaya yana da daman yayi inkari idan kuma takhiri ne tana da daman ta zaɓi kanta da shika uku ko kuma a zauna babu shika an ta zaɓi kanta da ƙasa da shika uku bai yi ba wannan idan madukulun biya kenan idan ba madukulun biya ba ce in ta zaɓi kanta da sama da shika ɗaya za kana da daman inkari har a takhirin to shi ma wannan wanda aka wakilta shi wanda ba matar ba wani bare to shi ma yana da wannan hukunce hukuncen ita matar shine shine yace wasara kahiya ai wasara alwakilu kahiya mun gane ko wasara almufawwadu kahiya in hadara amma fa sharadin ka wakilta wani din sai an samu ainihin sharadan nan guda biyu in hadara au kana ga'iban qaribatan ya zamo shi wanda za ka fawwaza wa ɗin habara yana halarci a gari yana gurin da ka fawwaza mara. Au ko kuma baya nan amma kana za'iban, ya faku baya nan amma ƙaribatan, ai gaibatan ƙariba kenan, fakuwan ba fakuwa ne mai nisa ba kal yau mai ni kamar inda kake zuwa inda yake bai wuce kwana biyu ba. La aksara amma banda sama da kwana biyu. Idan wanda aka fawwaza wa lamarin aure tamlik ko taukil sai ya zama shi ɗin baya gari. kuma garin da yake din ya wuce tafiyan kwana biyu sai mu ce to wannan ba zai ba to tunda bai biya za a yi falaha wannan tamli ko takhir din zai koma wajen ta ne ai dama auren ta ne ka fawwada wancan mutumin kuma mutumin baya nan kuma yana nesa sai mu ce to yanzu wannan fawwadawan ya dawo hannunta sai abin da ta ce ta ce ta saki kanta ta saku ta zabi kanta ta zabu illa an tumakkina min nafsiha sai dai idan ya fawwada ma wancan ɗin lamarin aurenta, ko ya zaɓi zama da ainihin ita ko ya zaɓi rabuwa ba, ko kuma an mallaka mar igiyan aure ya sake ta ba, to a wannan tsakanin kafin ya zartar da hukunci ita kuma sai mijin ya nemi ya ji daɗi da ita sai ta makkana mar kanta, tana makkana mar kanta hakkin da aka ba wa na wancan ya rushe. dama ai akan auren ne kuma yanzu ita ta makkana markanta tana makkana markanta yanzu hakkin wancan mufawwadi din ya riga ya rushe kenan aw yajiba hadirun ko kuma yana gari aka bashi wannan damar bai zartar da hukunci ba bai zo yayi bayani ba kawai sai aka ji ya bar gari to yana barin gari hakkin sa ya rushe walam yushhid in dai bai zo ya kafa shaidu bi baqa'ihi da wanzuwan shi akan haƙi ba zai yi tafiya ga wani ya ce masa ya miƙa mar lamarin aurensa shi kuma tafiya ya kama shi in yana so wannan haƙin kar ya rushe sai zai kira shaidu wane wane ku zo ga wane ya wakilta ni akan lamarin auren shi ko ya fowa zamar lamarin auren shi taukili ko tamliki ni kuma gashi tafiya ta kama ni kuma abin nan ya buƙaci a yi nazari ba a zartar da hukunci lokaci ɗaya saboda haka ku tabbatar da zan yi tafiya in dawo amma ina nan akan haƙina in na dawo zan yi shawara in yanke hukuncin abu ɗaya to kaga a can tunda bai kafa shaida ba sun ci haƙƙin sa ya rushe ba to yanzu fa in ashhada idan ya kafa shaidu fa fa fi baqa'ihi bi yadihi tunda ya kafa shaidu sai yayi tafiya to yanzu fa fi baqa'ihi bi yadihi cikin abin a ce ya wanzu a hannun shi tunda ya kafa shaidu akwai kauli kamar haka aw yantaqilu lizaujati ko kuma a ko ya kafa shaidu in dai ya bar gari wannan hakin zai koma wajen matar ne shine kaulani aka yi kauli biyu kauli na farko suka ce tunda ya kafa shaidu dole a saurara ya dawo ya zartar da hukunci kauli na biyu suka ce a'a ba dai yana gari aka ga mar ya tafi ba yana tafiya yantaqilu lizauja wannan hakin zai koma zuwa ga ainihin ita matar shine kaulani din to wa in mallaka rajulaini idan mutum kuma ya mallaka wa mutane guda biyu lamarin aurensa malam abakar malam hashim e na mallaka muku lamarin matata ku yi shawara in kun sake ta ta saku in kun ce ta zauna mu ci gaba da zama kaga mutum biyu ya mallaka ko to fa laysa li ahadi ma alqada'u yanzu ba daman ɗaya ya koma gefe yayi gaman kanshi yace kawai ni wannan auren na raba shi sai mu ce in jiwa ai ku biyun kuna zama mutum ɗaya ne sai kun yi ittifaki ku biyun kun tabbatar in ɗaya ya koma gefe ya gaman kanshi ɗayan bai tabbatar da wannan abun ba to yanzu wannan na ɗayan ba zai aiki ba har ma ya kai ga idan ɗaya ya mutu to shikenan wannan wakilci ko wannan tafwidi ya ɓaci tunda dama sharaɗin su biyu ya ce illa an yakuna rasulaini sai dai idan su biyun dukkan su dama 'yan saƙo ne yana wani gari ne ya ce da Allah in ka je na wakilta ka a sakin mata na ka sake ta sai ga wannan ma in ka je na wakilta ka a sakin mata na ka sake ta kaga dukkan su yan aike ne su biyun ne amma kowa aiko shi akai to kowanne ya kawo wannan sakon ta sako yawa tunda sako ya bayar alhamdulillah